محمد رسول الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق ناصر بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قول الله عز وجل أمامه أشهد أن لا إله إلا أنت yau muna rana ta asabar a bakwai ko bakwai ga wata ramadan jiran da ya halitta annabi muhammadu dubu daya da dari hudu da arba'in da uku daidai da tara ga watan hudu 2022 miladiyya annabi isa alaihi salamu alhamdulillahi a karatunmu muna cikin suratu maryam aya na aya na talatin da biyu da uku a cikin wannan zawiya na maulan mushe malam dan kuma Allah ya tsara masa rama a kan titin malam goje da cikin garin goji Allah subhanahu wa ta'ala na jiya mana kisan nan na aiwuwar annabi Isa alaihi salam na ce wa salamun alayya يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا يتي وسلام علي أمنتي الله يثبت غريني يوم ولدت رانا دعك عيتيني ويوم أموت رانا دعك ويوم أبعث حيا رانا دعك عشيني إلى غريب wannan ya yi daidai da irin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mai haya salamun alaihi ya maulida yau mai mutu yau mai asuwayya ba har malamai suke cewa ana annabi haya Allah shi ya yi gaisuwan da kansa ya ce wa salamun alaihi aminci ya tabbata gare shi ko gaisuwa ya tabbata gare shi ran da aka haife shi da ranar da zai mutu da ranar da aka kashe shi shi kuma annabi Isa alaihi salamun kamar a yi kayan shi ne kenan ya addu'a kansa albai ka ce eh hakan ne amma ya yi magana ne a matsayin zaki zaki ne ai yayi ta tafi yayi magana a bakin sa lokacin da yake ne yake zin mawuyo sai ala ka wannan ne to shi ma Allah ne yayi ta bakin sa Allah ne yake ce an ce tabbata gare shi to tunda na bakin sa Allah yake magana to sai ya zama lamirin yana komawa kansa yana cewa salamun alayya aminci ya tabbata gare ni yau ma wulittu ran da aka haife ni nan ma aka ce ashe lalle ran da aka haife mutum rana ne mai muhimmanci tun daga Allah ya yi gaisuwa wa annabawansa guda biyu ranar da aka haife su shi ran da aka haife mutum rana ne mai muhimmanci to ina kuma ranar aiwuwar shugaba dan da duniya ta samu haske gaba daya ko ba haka Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa ba ja'akum min Allahi nuru ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa mutuna kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasuru ni matallahi alaikum in kuntum a'da'an fa allafa bayna qulubikum fa asba'tum bi ni'matihi إخوانهم وكنتم على شفا بكرة من الليل فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون هذا هذا الله سبحانه وتعالى يقول إذا ذكر الإيمان الله يعني يقول زمومتيا دنيا كبار ذلك يقول juna da juna suna yaƙan shayi inda bari ta galab bari ta galab da ita da da bane bari da ne ɗaya zuriyar a kan a kan kafin aiko manzala a kan tseren rakuni dan da suke shekara arba'in da wani abu da bari ta galab da bari bakar a kan tseren rakuni dan da suke shekara arba'in da wani abu suna yaƙi tsakaninsu an yi tseren rakuni bari ta galab rakunin an ce shi ne tsere ya yi kusan ya wuce rakun bani bakar ya yi kusan isa yadda in ya je ya gama ya sha kenan aka ce ko ko ya ci gasar sai kawai wani daga cikin yan kallo a zuriyar bani bakar kawai dama da igiya a hannunsa sai wa sama rakun igiya ya tumbike shi ya rakun ya fada a ƙasa shi kuma sai rakun bani bakar sai ya zo ya wuce shi kuma na kwanciya ƙasa igiya ya tumbike shi hukumar sai aka ce ai ra kuma bari bakar shi ya ci gasa suka yi ihu suka ce ai iri a basu suka ci gasa bari bari ta kala bayan bayan ɗin bai aka bari ta kala kuma kaje su ba su yadda ba to shi ne fa akan haka aka rike yaki tun da ake shekara arba'in idan irin wannan bayan wannan rayuwa an zai zo samu duniya shi ne Allah ya ce mutum ne man da Allah ya mugu duk da wannan aya sababin saukar da ta sauka ne a kan barin nazir ne da bani ƙwaira wannan yahuda ne da suka zo maka zama wanda suka dinka gaba ta suka dinka wato da irin gaban da suke tsakanin su abun ya yi muni a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi imani annabi sulhu ta tsakanin su wanda shekarun da suke ma suna faɗa ya ya fi na bani bakar da bani takala shekar da barin da da barin wani da kai suna yaki nunan su wannan ayar ta tafi ne akan barin da da bari da bani da barin quraiza lokacin da ake wata rana wani bai hude zo sane su suna zaune ana ta hira kowai ana dariya wanda da ko ga mace ji wannan zuriyar ba su sai ya ce kai ikon Allah yau a ce wai bari bari da ne da ba zai kuma yasa suka zauna wuri ɗaya suke hira tsakaninsu yadda ina ma a tuna ranar da za a yi wani yaki da suka yi wanda an zubar da tunanin mutane an yi kisa wato na yakin in aka tuna ma bari ƙuraida ba sa iya wuri in suka gawo mutum wani mutumin bari na da shi su ɗauki sansa a kan. Tafiya da yakin dukansu kowa ya fi sai ce ina ma ku tuna wannan rana kaza kaza kaza sai kai wani daga cikin bani na dire tashi yana alfahari sai su suka yi kaza sai su sai wanda bani kwarai da ma ya tashi sai kai aka ce aka daga ai sai a da kawai shi kenan aka zara kan guba har aka fita sahara wai ba ba wani ba ke shayi wani sai aka jagira wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ya dawo da su sai Allah ya ce wannan aya amma al-ibradu bi umumin lafzi la tukutu sabab ana lura ne ba wani ayar qur'ani ta zo ka akan kaza to ba ka iya hukunci ta akan wannan abu ba a alamun tafsiri ta ana lura ne lafazin gaba ɗaya da waye ke magana da wanda ta yi imani to ko da ba tana iya aiki a iya abin da ba ne ayar ta zo ba sai da haka Allah ya ce mutuna niman da Allah ya mana lokacin da muka zama makiyan juna duniya gaba kawai ake sai Allah ya tada annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam كنتم أعداء وألف بين قلوبكم فأصبحت بنعمته إخوانا يا كوائد يا كريم الله كوائد كنا إخوة وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم بها وكفت كفاية باشين جابا Allah ya ce, Kun kasance a kan gaba kuke na wuta, ba a ƙasa kun ya yi Allah ya zo, ya samar da ku aka turo annan makwadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai samar da ku. Da bi alaka in dai wato a shirin da aka haifi mutum abu ne mai muhimmanci ga Allah na yana congratulation ma annabawa ran da aka haife su yana ce aminci da lafiya ya tabbata gare su daga Allah sai na kuma ran da aka haife shugaba annabawa Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam فجل على تحقيق إيسا السلام وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا
ذلك عيسى ابن مريم مولى الحق الذي فيه يمترون
ذلك مريم قول الحق الذي فيه يمتر الله يأتي ذلك إيسا وأن بشير إيسا النبي إيسا ba Allah ba ba kuma dan Allah ba duk daga maganar da ya faɗa Allah ya ce za a duka Isa wannan shi ne Isa ba ku san waye Isa ba to ga Isa ne ga zan tafikan shi abin da ya fara cewa shi bawan Allah zalika Isa ibn Maryam kaulin haƙƙi da yake yantaru anan suka ce kaulin din nan wato habar da ya gubta da mahdudu suka ce ai zalika Isa ibn Maryam wannan shi ne Isa dan Maryama alƙaulin haƙƙin nabi القول ذلك قول عيسى قول الحي wannan shi ne magana ga maganar isa magana wanda take na gaskiya isa su bari makaunin haƙƙin da bibi ya fitaruna wannan shi ne magana na gaskiya na annabi isa wanda kuka zamo a cikin sa kuna kwakwato ku ya wuce da nasara kuna san maganganu musamman ma nasara to Allah ya ce wannan shi ne maganar isa zalika isa su bari ma kaunin haƙƙin da bibi yadda wannan shi ne maganar isa kuma wannan shi ne isa wanda suka zubo kuna jayayya wato fi sha'an isa annabi isa ba Allah ba ne na
ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا بدا أمرا فإنما يقول له كن فيكون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا نبي أمرا فإنما يقول له كف يقول ما كان لله لذاته الله أن يتخذ من ولد أتي الله يا عارف ولا أتني الله ليلة أتي يكون له ولد ولم تكن له سائبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم والبشر الله ربكم bayan da mata to na da yi kuma yi ɗa bayan bayi da mata kuma shi ɗa ana yin tafiyan bukata da shi Allah bayi da bukata ko da gani ko shi ne ko da shi ne dai da ɗan Allah subhanahu wa ta'ala ba ba kuma Allah ne da ɗa amma ana yin ɗa ne don bukata ko taimakon aiki yawa mutum ya gaji ko yana so a ɗauke masa wani ɗoriya ko na da zuciya sai mutu yana tunani yawa magaji ya kamata a ce ya samu ƴaƴansa ko na da sarauta to shi Allah bai yi wannan Allah bai da ƙarshe bai da farkon sa ba ta da farko ƙarshen sa ba ta da ƙarshe da ji alaka Allah duk abin da ya yi ko bayi to ma kana lillahi an yattakiza min waladi subhanahu tsarki ya tabbata gare shi duk wani da aka zo aka yi magana danganta da ga Allah sai daga Allah ya yi sauri ya kawo cewa tsarki ya tabbata gare shi ta ji a ƙazanta ne a ce Allah na ta subhanahu wa ta'ala ma ta ni lillahi min walabin subhana idza ka dai amran idan Allah ya yi gwamto na al'amari inna ma ya kulu lahu iyaka Allah ya kan ce ma abu ne kun zamo ko ya kulu ko ya sai abin ya zamo kuma an ce ba wai yanzu Allah ne ruwa a wuce ne ce ruwa ya sauka ba a tun da Allah ya yi duniya ya sa alƙalamin kudi ba shi ya rubuta wanda Allah yake so duk abu da kaga ya faru to lokacin ne Allah ya nufa faruwa tun alamin zai duk abin da kaga bai faru ba to dama Allah bai rubuta lokacin faruwarsa ba shi ya sa abin su bayan kan ce da abin da ya wuce sai da abin da zai zo su ji ɗaya ne a gurin su ba wani abu sabu eh abu duk abin da Allah ya ya ya riga ya tsara ya riga ya tsara shehu ne yi la shehu yabtadi wai sai ce abu ne wanda Allah yake bayyana shi ba wai abu ne wanda Allah yake fara sa ba duk abin da kaga ya faru dama wanda yake nan wa ibn shehu illa idana kazairu wa ma min nasiru illa bi kadri fa'alu babu wani abu Allah yake sai asalin abu da taskar da yadda muka ajiye abu ma'adin da yana gurin mu ba mu saukar da shi ne sai da wani gwargwado abu sani lokaci kaza kaza ne ba yanzu mu yanzu zamanin yanzu ai Allah ya lura da mu ba mu ba mu kai wanda suka wuce lafiya ba ko ba mu kai su kuma tsawon shekaru ba musamman ma mu al'umma na Muhammadu ana ganin an ga ɗan shekara ɗari a sama maki ya cika ƙarni guda amma zamanin da suka wuce ba an ga ana maganar yanzu annabi Ibrahim ana maganar da ya mutu ba sai shekara ɗari da saba'in da biyar annabi Ibrahim to kaga shi an mutanen zamanin sa ce wanda ana ganin ma bai shi yin shekara wanda ɗan tura kaɗan ne ya yi ɗai amma ba kai ɗari da su ko ɗari biyu ba ma ana ganin ba wani jima kai ba to mu kuma al'umma nan ba wani babban ce za ma ya ce tuna ne hausar tuna shekarun mu sittin ne ko saba'in ko al'umma to kuma mu ma in aka zamanin al'umma na mu wanda suka yi zamani da annabi da baya da baya da baya kullum rage kwalitin mutanen duniya ake yi yanzu in aka ce ga yanzu ya ake muna tafiya da kafa yanzu kana tsammanin ka wuce shuka ta tafi kulato ai ku tafi rufe kare kwana nawa za ka yi ka to kana isa kuma ya kai ka ji an ce ai malaria ya ma yake ka jiya da bamu da karfi mutane yanzu amma in Allah ya kawo mana mota jiya ta ma sai kai ne yanzu lokacin da Allah ya ba mota na da zuke kana ganin a mota ba mutum waje da ya sha kwaya ko kuma in ya je dawo yau a ina ga shi ne wallahi tafiya ne ina ka fito Kano kaduna a zaune bai ke ba wani mota ma da ke ci ba ne ma cikin ci ciwo ne kai na kuma kan doki ya ji ko a kan rakuni ai wani ma ya yi a yi zamanin mu ne su gina da ka Allah subhanahu wataala komai ya yi shi ya kuma kaddara masa lokaci wanda in abin lokacin ya yi abin zai bayyana shi ne duk har irin wannan hansar da ake amfani da shi duk yanzu ne don a sauwaƙe mana al'amura amma da ka duba da ka bada sako zuwa ka nuna ba ta kira ka ce da can za ka samu mata biya ne masu biya da kafa ka bada wasiƙa shi ma iyakacin sa filato ne zai ba mu wani in shi ma iyakacin sa kaza ne har an samu da ne bican ku da amanar ta ne akwai amana sai an yi sakon ta ne da ana isar da sako ko da wanda ka ba shi mutuwa ya aka samu a cikin sa da izinin Allah sai an yawa sai an cire an gani sai an bayar an bayar har zuwa sai sabon yayi ba to sabila da haka to yanzu ba yanzu aka zo zamanin mota ko to amma kuma yanzu da aka ma wuce motar yanzu ko sai aka dawo waya an kuma tsakoyi kamar ka ce yanzu za ta yi ta minti nawa ko kuma ka ga e ko kuma kamar ka ce ko kuma ka saka maka ce ga ce ta hanyoyin sadarwa hanyoyin communication ya yi yawa ta jiya da an lura motar zamani din muna duniyar ta yi kusan tashi ki masana Allah shi sa ake kawo abubuwan gaggawa ina ji aiki na jikin gashin jina hawa awa hudu da wani abu an sauka da kuma shekara bakwai ya tafi ake tafiya shekara bakwai dawowa shekara bakwai ya zan da aka tafi da shirkin kamar sallama kamar madadi tun yaki na dawo shi ke ban dawo ba kuma wuri na abu a mawani na wani da wani garne zai raka Allah subhanahu wa ta'ala shi ya yi ne abu ko ya ce kun ne zama wani abu da zama amma fa ya riga ya tafi kundin ba wai ana gaya mana ne da hankali ne ɗauka ya ta ya fi kundin ya sa ta auna da gani ba a saba ba yawa abu ne wanda Allah ya gaga wa kaddara shi kuma abin da Allah bai kaddara ba ba zai ba duk juya wani duniya ta Allah ya sa mu cika da imani da ya raka ana gaya musu annabi shi nan da Allah ya yi wa shi guda ake cikin zara ka yi shi shi aka Allah yake a yanke lamarinsa ya ga dama ne yake biyo wancan dogon hanya sai an yi ciki wata ɗaya wata biyar zuwa wata tara sai an girma a yi magana ya ga dama ne yawa in ya ga dama kowa ya haife shi da cikin da haihuwar dubo gaskiya Allah ya karbi shari'a
وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط
وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم وأن الله إنكم الله ربي شيني أبيدينا يا نبي وأن الله ربي وربكم شيني أبيدينكم هذا أنا تا barantar da kansa gaba da alakanta masa shi ubangiji wa annan la yarbi wa lakum babu ku bauta masa hadha siratun mustaqim wannan shine hanya madaidaiciyar hanya mutum ya dauki Allah Allah tsere duk shoran halitta bayan Allah wa anna hadha sirati mustaqim wa anna la yarbi wa lakum babu hadha siratun mustaqim na'am
فاختلف العذاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم
فاختلف الأحزاب من بينهم وويل للذين ظلموا من مشهد يوم عظيم فاختلف الأحزاب سوى إن الرجل نسارا sai suka yi saɓani in bayyana a tsakaninsu aka ce bayan annabi isa Allah ya ɗaukaka shi zuwa ga sama kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana a cikin surat nisa'i wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu wa min ahli kitabi illa la yu'minu nabiyyi qabla mawtih wa yawm al-qiyamati yakunu alayhim shahida wa bi zulmin min alladhina hadu حرمنا عليه طيبات لكل لهم وبشكل عن سبيل الله كثيرا الله سبحانه وتعالى يجري وتكشي شبا وشكما تيري شبا ولكن شبي على أن كما تعرف لو قوات ووقتين النبي عيسى عليه جرما Allah ya ɗauke shi zuwa sama lokacin da zo da suka shi sai ya yi Isra'ila a abuwan da tsara su ne ya yi Isra'ila sai suka yi sabani a kan sakamai da yanzu wannan aya yake gaya mana suka yi sabani waɗanda su ce a isan shi ne wani wannan ce shi ne wani wannan sai aka samu ƙungiya kira ƙungiyoyi na addinin da tsarin cinin aka samu manyan ƙungiya guda hudu sai a zo ana jayayya a kai wannan ce isa shi ne kaza wannan sai su kowace ƙungiya ta naɗa malamin ta guda ɗaya ya wakilce ta wancan ƙungiyar ma ta kawo malamin ta guda ɗaya sai suka kawo jama'a guda mutane manyan malamai nasu guda hudu kowanne na wakiltar da ƙungiya guda ɗaya sai suka ce su sunan ɗaya ƙungiyar yaƙubiya ɗaya kuma nasubiya ɗaya kuma marakaniya ɗaya kuma islamiyya sai su yaƙubiya aka ce to shi malamin su ya fito ne fahimtar sa kan annabi Isa shi ne jama'a su ne na yana ne a matsayin jama'a sa sai ya ce shi a su a fahimtar su annabi Isa shi ne Allah ya sauko ne daga sama ya zo ya raye da wanda yake so ya rayar wanda suka mutu inda dama ya ta rayar da matattu ko ya kuma kashe wanda yake so ya kashe ya kuma kama hanya ya koma sama sai kungiya guda uku suka ce a ƙarya ne kayi ƙarya ba Allah bane ba haka nan sai da suriya aka ce to su sai kungiya guda biyu suka to ita da suriya ta faɗi malamin sai faɗi fahimtar da Allah yake shi fahimtar da Allah ai da Isa ya fahimci Isa dan Allah ne yawa shi Allah shi ne shi ne uban shi ne mahaifin suka ce a wannan magana ba ta dace ba shi ma suka ce ƙarya ne to saura jama'a ce saura malakaniya da islamiyya sai malakaniya islamiyya su malakaniya da faɗa da ya suka fahimta da ya suka ita abin da suka fahimta shi ne Allah Allah ne Isa shi ma Allah ne Maryamu ma Allah ne sai islamiyya nan kiran da islamiyya ɗin wanda su ne musulma da suka fiya dukan kokariya su ne annabi Isa bawan Allah ne domin ya ce ni abdullahi a jere kitab bawan Allah ne abdullahi ko rasulu bawan Allah ne kuma manzon Allah ne ya wa kalimatu alqiya ila maryama wa ruhu bi shi kalman Allah ne wanda aka jefa da zuwa maryama kuma shi ruhi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala ya da ka to sai suka ta sabani tsakanin sa suka ta yaki wayannan da ba guda hudu suka ta yaki sai suka taru fahimta islamiyya wanda ita ne musulma a wurin wannan al'umma ita ne musulma a wannan zam- a wannan zamani domin su ne suka fita gaskiya da har suka yi rinjaye suka yaƙi musulman suka yi rinjaye a kanta shi wancan sauran kuma guda uku kowa ya rike fahimtarsa shi ne har yanzu a cikin nasara daga ga suna faɗan haka ko wanda zai ce maka isa wato shi ne Allah bal basirun ma ne mafi da rasul haka Allah ya ce bal basirun ma ne mafi da rasul kan halin ne kabdu rusul ko kuma shi jikatin kana ya kula da Allah ya ce isa ɗan barewa bai zubo ba sai mene sai wato annabin Allah ne da haka sai Allah su bada wasu kai nasara a kai suka zama suna ta safani to sai zama a cikin sani za ko da ce maka Allah ne wanda za ce maka dan Allah ne ko kuma wanda za su faɗa maka wannan magana guda uku ne shi ne da karkafar lafiya kalu inna Allah salihu salama wani aya kuma Allah ce da karkafar lafiya kalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد أن يكلم في ابن مريم umma huwa mutulal jami'a haka Allah yake faɗa to ka gaya musu idan Allah ya nufin halaka duniya da Isa din da mahaifiyarsa waye yake hana babu kun fa man yamliku lakum min Allah shay'an in arada an yulika al-masih ibn Maryam wa umma huwa mutulal jami'a Allah ya ce babu dukiyana Allah ne ya halaka duniya duka da i annabi Isa da mahaifiyarsa duk waye yake hana babu sai da haka shi ne sai suka yi wannan sabani ita kanta wannan kuma al'umma ta zama musulma din daga baya kuma ita ma sai ta zama kafira shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa idan ladina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma zadu kubra tadkuru Allah wa yamin lahu wala ya'tihi sabila Allah ya ce hakika an sai ka imani sannan kuma sai ka kafirci suka sake kuma imani suka sake kuma kafirci don Allah bai gafarta musu ba a nan wasu malamai suke jehu da ake da kuma suna sara sun yi imani da annabi Musa suka zo kuma suka kafirce da annabi Isa suka zo suka yi imani da annabi Muhammadu wasu kuma suka sake kafirce wa annabi Muhammadu suka sake kuma kafirce wa annabi Muhammadu duk kuma lam yakun Allah la yakun lahu wala ya'tihi sabila to da haka annabi Isa shi ne wato Abdullahi bawan Allah ne kuma manzan Allah ne fakkala fala azab min bayni sai wannan jama'a na da ta ta kai sabani a tsakanin su to kawai min ladin zalamu Allah ya ce tsananin azaba ya tabbata ga wanda suke zalunci ainihin azzalimai lillahi ne kafaru afwan wani lillahi ne kafaru tsananin azaba ya tabbata ga wanda suke kafirci to a wani waje wato Allah ya kira kafirai da azzalimai yana cewa kafiruna kuma zalimu kafirin su ne mene su ne azzalibai wani lafi da kafaru in mashhad yawmin aziz tsananin azaba ya tabbata gare su a wani mashhadi wanda yake ne girma mashhadi shine wajen halarta in mashhad yawmin amma halartar wani irin wuri in mashhad yawmin aziz wato rana wanda yake ne girma shine ranar kiyama Allah zai kona duka waɗannan jama'a guda uku din nan na
أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين
asmi ihim wa absir yawma yatunana lakin zalimuna yawma fi dalalin mubin Allah ya ce asiri wannan fi'ili guda biyu asiri da asir fi'ili ne wanda malaman nawa suna kiran sa fi'ilin ta'ajjub fi'ili ne na mamaki eh ana kiran sa fi'ilin ta'ajjub ai ma'ananka ma asma'u mamaki ya tabbata da abin da yake da su ko mamaki ya tabbata cikin jin su asirihim mamaki ya tabbata cikin jin su wa asir mamaki ya tabbata cikin garin su wa a yaushe ne mamaki ya tabbata cikin garin su da jin su shi ne yau ya tuna na ranar da za su zo mana shi ne ranar kiyama a duniya ga shi ne an tafiya musu hujjoji sun ki karɓa sun gwada ba su ji sun toshe kunnuwansu da gangan kuma sun toshe zukatansu da gangan to amma amma ranar kiyama mamaki ne tabbatar yadda za su dinga cewa lallai mun ji mun gane mun ga gaskiya kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walau tare walau tare izuhu ala rabbi فقالوا يا ليتنا هو لو تركزكه على الليل فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآياتنا ونكون من المؤمنين ولو تركزكهما على رجلهم فقالوا يا ليتنا آه، فقالوا دليل الله سبحانه وتعالى دينا فقا سوى جعلك قلت وقلت لا تستطيع أكبر أبنجي فقالوا يا ليتنا نرد ولا نستطيع بآتنا نكون من الكون لا تستطيع إلى ما أقوى له دنيا ورد ولا نستطيع بآتنا فلا مؤيد آيوين أبنجي لكبا أقوى له برا مؤيد آيوين أبنجي لكبا فالله يأتوا ولو la'adu lima amma inda mu lakadu yana a koma da su kuma Allah yake la'adu lima anu da su koma abu da ta nasu wa inda mu lakadu mun Allah yake maka ya dai shi yasa wato Allah shi ya yi mu kuma shi ya san irin halin dan adam to da yawa in ya ga wuya ka duba ko a duniya ne man dan adam in ya ga wuya wayyo Allah wayyo Allah na are ku cewa Allah na ka kamar shi kadai ne Allah bayan haka ba shi lafiya ba Allah ya ce wa za mu san mutane gudu da arabu ya ta idan kuma shafi dan adam da cuta sai su rayu wani ne da arabu muni bi ilayhi aw al-aya aw al-aya kuma da arabu ko da ala a qa'iman aw qa'iman yana zanzu ko na tsaye fikiran Allah amma na ba shi lafiya kuma shi ke Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mamaki ya tabbata cikin jin kafirai ranar kiyama wanda za su zo da suna cewa lalle su ban ce akan isa Allah bane su ban ce a'a ba Allah bane su ban ce kaza ba shine Allah yake ibin yau ma ya nuna mamaki ya tabbata cikin jin su mamaki ya tabbata cikin ganin su ranar da za su zo mana lakin zalimuna yawa sai dai azzalimai a yau da dalalin mubinin suna cikin bata wanda yake a sarari suna cikin bata wanda yake a sarari wanda na dama ba ta amfani a wannan rana din Allah ya kiyaye mu
وأنذرهم يوم الهجرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون
وأنذرهم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون Allah ya ce wa an zirhum yau mal hasarati ka wato ka tsoratar da su ya rasu lallai ka gargaɗantar da su ka ba su tsoro ranar asara ranar da rai za ta dinga ce ya hasarata na alama farar lafiya ya hasara cikin abin da muka yi saka ciki to ka gargaɗantar da kafirai ya rasu lallai sallallahu alaihi wa sallam wa an zirhum yau mal hasarati isku je da mu a yayin kuma an riga an taɓa yin hukunci babu dawowa duniya malamai suka ce a wannan ayar ma suka ce ba ana nufin iya da yanzu da nasara yake magana ba nan ba iya kuma kafirai ba har musulmi mutum ya ji tsoron ranar kiyama suka ce wa'azi gaba ɗaya ne inda dama Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a can cikin wato suratu a Ali Imran kaga da Allah yana cewa yana cewa ka tsoratar da su Allah ka tsoratar da su Allah Allah na garin sa abu tsoro da ya yaka wa zubi yau mai hasan cikin kudi da mu ko fi gwamnati a lokacin da ake yi al'amarin da suna cikin rastana duk ya shigala da duniya yana ta rayuwa yana ta rayuwa fa mutuwa da mutum ke shi bal kun sha'un bil ardi la mustawqin لكن لي أبو لنا وذاك قلبي لما لم يجاري أنت لن أدم يا كان أسا أدم يدونا أكيبا abin da ake so dan adam an yi an yi shi da ne ƙetare wancan gaba shi ne tsirani abin da ake so ne an yi ka duniya ne ka bauta wa Allah ne ka ƙetare tsirani to ne ƙetare tsirani ko ina sai gidan aljanna amma mutum bai ƙetare tsirani ba subhanallahi rayuwa ta zamo asara an yi tagewar rayuwa ya rana wanzu ne yau mai asirci in kudu ya zama ofi gamlatin suna cikin rafkana wanda na yi wuni da kuma a daji imani ba na
إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون
إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون إنا الله يسلمون نعم أن التوكيد أركب مغانا مو إن شاء الله ما نقول الكجمة من الأزمة نوني نوني لتوكيد لجرم مع الله أو أي الله سنادي وابن الله إيه إنا نعم مو إن شاء الله أجر أجر القرآن الله يبقى مغانا لجرمة أنا يعني مفرا ومن يمشي نانا نزل الذكر فوق وإنا له لحافظون mu muka sau mu da mu mu ne muka sau da wannan alqur'ani da yake ina na da rubuta da mu ne muke gada kasa insha Allah wa man alaiha da wanda yake kan kasan ma duk mu ne gada dama wa annan wa annan arda billahi yurusa mu ne shawni ibadi kasa na Allah yana gada cikin wanda ya gada ma da shi bayi ne yawa kasa na Allah yana gada cikin wanda ya gada ma daga cikin bayan da su gaba ɗaya duniyar komai na Allah ne kamar yadda ake goya mana wannan tauhidin duk muna ƙanana eh komai wani Allah ne kan cikin musulmi wanda zai fi ya ɗaya islamiyya ya san wannan karatu eh komai na Allah ne wannan haka take yawa duk ayoyin Qur'ani akwai tarbiyya da yawa wanda karatu ne mai nisa bayan Allah ko ya ɗauko da ake jefa ta cikin al'umma don kowa ya tashi da shi ko kuma kai karatu ba ka san wannan komai na Allah ne subhanahu wa ta'ala da da ka shi ya sa da komai na ne kowa kuma a nan ya samu duk abin da ya samu duk abin da mutum ya samu ya sa Allah mana wani aya aka ka zo duniyar ma ba ka da komai gayan ka aka kawo ka duniya ana gwada maka duk abin da ka zo ka samu to na wanda ya bayar ce kai kuma a nan da aka bai shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana ya ce masabai ya ce ni ina ganin kowa a cikin ku ya fi son dukiyar wani zakan nasa abin da ya ɗaya kuma ga rasu da lafiya ƙwarai kuwa yake na ga na fahimta a cikin ku kun kusan dukiyar wani ku a kan dukiyar ku ka san rai da take da son kuɗi kuma amma ce kuma an ka kusan kun kusan dukiyar wani a kan namu sai an yi sallallahu alaihi wasallam abin da ya rasu da lafiya ya ce dan ya ce eh dukiyar da yake shi ne abin da ka ciyar an wannan ma wani karatu ne da su muna yara za ka ciyaye mu suna fara suna ana koya wa mutum kyauta ai ka dana ce abin da ka ba shi ne naka eh to hadisin annabi ne sallallahu alaihi wasallam wato mun samu tarbiyya da yawa na musulunci da yawa an samu tarbiyya na musulunci kuma yanzu ya ka ga da yawa ana neman rushe wannan tarbiyoyi sai kuma yasa ka ga al'amura yake kara lalacewa sai ma tabarbarewa tarbiyya da babba in ya faɗi magana a unguwa magana ya kare babba a juriya ko ya ɗauke wani wata ƴar ƙaninsa ko ko ƴar ɗanwansa ko ɗan wani almajirinsa ko ya ce na mata aure da wani shi kenan kuma uwa ba ta ce komai ba shi ma ba bai ce ce wani yi magana ce wani abu a sani a gaba a daidai shi babba ya yi magana ta yi jayayya ko ana ganin kayan wani babban rashin ladabi in ana jin wani babban abun kunya ne haka shi ke nan tsaye to ballan ta kuma ce malami ne faɗi magana shi ke nan kuma ya ƙara da jina ɗana ta jiya shi aya liban annabi amma ana tafiya haka zuwa ga ta ɓata tarbiyya da zo malamin ya faɗi magana shi a ina ya gani shi a nan tarbiyya shi ya lalace don kowa malamin ma ya dai faɗi wanda ya gani ya ce in yake a kaza ne aka faɗa da wai sai ce da inganta ba kuma ka kama su mai kan da yake wa ya fasara haka sai an san da fasara da wannan shi ya rushe tarbiyya gaba daya har aka waye gari imamu maliku wanda an ce imamu maliku bin anas imamu madina imamu jari hijira yana shekara goma sha bakwai a wani ruwa ya shekara da bai wuce ashirin ba malaman madina kaf suka ce dai wannan harin na nan mutum wani ya sake ba da fatawa a garin Madina. Manyan malamai ba kuma bai fara ba da fatawa ba an ce sun da malama sun kai malamai ɗari uku suka masa ijaza suka ba shi izinin cewa ya fara ba da karatu shi malami. Amma yau yanzu zo ka samu wanda shi babu malami babu kai akwai rabin malami in akwai kwata kwatan malami ba masa babu wani kwatan malami ya yi masa ijaza cewa ya je karatu shi malami amma kuma ya gana ce imamu maliku fata wanda ya bayar na kaza ba daidai ba ne. An ga duniya ta zo ƙarshe. dama annabi ya ce wato la ta kuma sa'adu tashin kiyama ba za ta tsaya ba har sai wannan al'ummar ta zamo tana ƙaryata magabatanta zuwa da wata magana kawai ta kai su kuma sun yi karatu don Allah duk Allah Imam Malik bin Sa'id magana da yake faɗa cewa na rufe wasu mutane a wannan masallaci masallacin manzon Allah yace mutane ne masu duhu kudin duniya ne masu kun Allah masu kaza yace amma kun Allah da duhun shi ke bai sa na ga sa hadisi annabi Muhammadu a bakin su ba in kusa dalili ita tafiya da ruwayan hadisi sana'a ce akwai wani mai tsoron Allah ne mai rubutan Allah ne kuma malami ne amma ba shi ƙarfin hada an gane yace to tsoron Allah ka da abin da bai yi kare matsayin ba amma fitta na bai ba shi ƙarfin hada ba ba shi da ba gurin ba tun ruwayan da kaji na yi karɓa sai na ga mutum mutum zalimi mai tsoron Allah ne kaza ne kaza ne kaza tukunan karɓa shi da kanin rubuta a cikin littafi amma kuma mai wannan shi ba ke koyo wani yaro da bakin da nake imam malu ba za mu faɗa kuri ko kunyawa ba dole mu ci ba yawa ma amma da limamu da ma ga ce limamu ko biya ce kaza duk ake wasa da ake yin yin wasa mai nuni ne an ce ai liman ya ne a masallaci tsoro da ka ji mana ne da da liman din an ce ana faɗan sa da kima ko Allah ya sa mu cikin imani ku gyara ka tarbiyya nan kaɗan ya dinga sassakewa ya dinga sassakewa har aka waye gari an zo an rushe abubuwa da dama to ga shi dai karatu kana kun wallahi tarbiyya da kuka samu za ka gani cewa na cewa cikin karatu da zai ga karatu dai ya fito cewa komai na Allah ne ko wannan ayoyin Qur'ani ne da yawa da kuma hadisi annabi yana cewa na ga kun kusan dukiyar wani akan da ku kika ce ya kira ne yake ko abin da ka ciyar shi ne naka amma abin da ka tara yake ba naka bane yace to amma na kun kusan tara dukiya akan ba da sadaka kuma ka lura mana yanzu mutum na ga kudin da yake ajiye a kawunan sa to in ta ce yi sadaka to insha Allah abin da ke shi na jiwon sa ne abin da ke shi na jiwon sa ma ba duka ba yawwa don da ake ce a masallacin an zuwa na ce fi sabilillahi wani kaje yana da ka jiwu ya dauko ja don Allah ta yanka samu naira goma ne ba wai naira ɗari yake ne ba ba e ka san suna kama ko ɗari da Allah ta ka samu naira goma yake ta dubawa a ciki yana ta duba to in yayi kokari ne dauko naira ɗari to amma ka duba mana in an ce zubin adashi ne ba aka ce ga zubin adashi yan dubu ɗaya ko ɗari biyar biyar ga yan naira goma goma lala wanne zai ɗauke shi da za ka samu ko zai takura kansa sai ko kai shi ɗaya dubu ɗaya ko to da za ka lokaci a bakin ruwa ne ka takura tsakanin naira goma goma ne ba za ka takura ba haushin ka ne ce ba ka son tara wani abu ne wato ana so ko zo na ne ba ka komai wallahi abu da ne tara komai ta ne ke muke bai amma aka zo sadaka kuma ɗan ƙanana yake ne ba to haka al'adar nan adam yake idza masa al khairu wa idza masa al khairu mamnu'a aka da adam yake in a jita ne shi da rashin jin daɗi ya tabbata amma alkhairi ya zo ko ya ce ihanawa yake sai aka kowa ya zo ya kokari a yaki zuciya Allah ya ce inna na zuciyar da mu muke gane kasa wa man alaya da muke gidan duk abin da yake kan kasa na Allah a nan ka zo kuma anan da ka bai a nan ka samu anan da ka bai babu wani wanda aka tashi da dukiya babu a da a sama zuciyar kana ganin da maka da wani malami mun je wani ta'aziyya kuma haka dama malamai mai da bukta sare faɗa yayin duk mutum zai zo mutuwa sai na so ya hukunta wa magadansa sai kawai dama ga irin kuɗi na da dinaransa a kusa da shi kamar ƴaƴan ba su masa biyayya ba yana jin da kai sun yaba dukiyar ma zo ta barna ko ne sai ko ya dinga haɗe in ba su nan ba kowa da ke ya haɗe dinaran guda ɗaya ana nan ana nan ke ya haɗe dama dinaran misali kamar guda goma ya ga wani gari ko da aka duba kuma a jiya ya haɗe dinaran nan ba saura guda uku ne ya haɗe ya bakwai haka malaman su suka faɗa suka ce in ya haɗe ya biya da aka zuwa karta to ai ba ku shi ɗakin ba aka zuba guci aka gano shi ya haɗe bayan ya mutu to an yadda a farka shi na so yi da matar su tauhidiyya ta ruwa ba ya mutu aka ce an yadda in ya tabbata ana ganin shi yaƙi malamin su da shi an yadda a farka cikinsa a ciro da dinare don a ba magada a rauta malamai ta ce in har an kasa a iya ɗinke cikin wani malam ta ce ko da cikin bare ko ba cikin ba an shi da ake shi kaɗan ya ya gaba daga ruwan ko kujen abada maka ko lolo ne duk abin da ka samu a nan ne ga shi fa na ka ne fa ka iya an ya farka a cikin bara kai karshe ba na in kuma ba wanda ba su ya da aka ya kamata kowa ya duniya shi mu mutum ke hidima wa addini gurgudan alu shi kuma Allah alƙawari in dai kai hidima wa addini wallahi Allah ya maka in dai kai hidima wa Allah Allah karimi shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tara nan ya kawo da yaki a Bahrain yaki Bahrain an yi sallar asuba ko an yi ka cika masallaci yace da Allah labari ya ce wa mutane ce mayaka sun dawo da daddare ko an jira ba an samu ganima ya ce yi shi da gida ka masallacin da kika ne har waje da wanda wanda ba ce yaki ba sai sun gudo da kai ma ka sun dole da in an baka dole ko da za a zo a cire ba kuma an yi addini ai su ma kowa ne ta ko kuma ba ga haka abokan ka da ke yaki din wani zai ɗauki ka za ya baka wani zai ɗauki wani dukiya ne ko da baka wani zai baka ɗan wani doki wani zai kawo dinari ba ka ga dai ka tada dan ka dan tada wasu abu ne da shi alƙairi alƙairi eh ko sai a shirya ko kai inda su suka biya ki an cire mun nasu ka ta yi wannan nasa ne wannan da zanan ka ga shi ma dai ka wannan wannan misali ne da ma yake ko sabai wallahi ba talauci ne ke jibo tsoro ba yake duniya ne ke tsoro kan da jayo amma da ku kuɗi kan da ku dukiya da ka fi aiki wa Allah Allah kuma karimu ne shi za ka ga wanda wasu kan kan wani ganin malamai masu wallahi duk ma ne cewa shi insha Allah ya ba maka himma ki gari ku asiri to duk wanda ya himma wa addini ya damu da addini wallahi Allah ya masa tsira shi ya ne ce ba duniya ne ke dubu tsoro ba ai ba talauci ne ke dubu tsoro ba wallahi la faqar asha alaikum ba wai talauci ne ke ya fi kudi ko ko zaban ba wani kudi ne ba zaban zaban ba masu kudi ne ba amma kafin a samu kudin ba sha wuya amma kuma ba duk kudin kuma suke yi wallahi dan Allah sai ya yi aka wani mai mai sani yana fara cewa ya tuna da abu zuwa musulunci ya ce wallahi takalmi ba yi shi takalmin sawa ya ce riga ta yi bike yana ya nemo abu aka inda ya tafiya ya nemo aron takalmi amma ya ce da albarkar musulunci ya shi an waye gari shi ne gwamna a wani babban jiha a Misira gaba ɗaya shi ke tara harajin jiha shi yake albashi in ba albarka a nan Muhammadu ba albarka a cikin cikin yi tuna da dai yi wani yin tani ke don wani dukiya a nesa ga shi komai wanda ake a musulunci lafiyar ƴaƴansa tsaransa kaza kaza kaza ya ce wallahi zai biya mana komai sallallahu alaihi wa sallam inna na da domin alaiha mu muke gada kasa da abin da ke kan da na Allah wai na yi kuna kuma gare mu za a dawo da su su wannan karatu gare mu za a dawo da su
وذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا الله يسير واذكر أنبت مش يا رسول الله لكتاب إبراهيم suka yi kissan annabi Ibrahim da annabi Ibrahim suka yi da azara wanda Qur'ani ya kira shi da babansa masu bayan suka fakar ba shi ne babansa ma yaji ba babban sa ne ana da zuwa mutane su san to oh ai ba ka Qur'ani sanin kaza ba to mun bayyana mu ne mu muna da daliloli akan haka amma ba mu hana ka ba kai ma ka rike bayyana من كل يعمل على شكله ربكم أعلم وهو عليه سجلا هو أنت يا كبر إنسان أنا يا كده أنا زوجنا لا يبيع بل بدي شيء كمان دي أي دي كنانيا هو أنت يا كبر إنسان وكنت سلام إبراهيم أم بتي kisar nan na labarin annabi Ibrahim da wannan kubba na ta'ala innahu kana shi annabi ibrahim fa ya kasance siddiqan wato a wato siddiqi wato shi ya mukamu siddiqiya da kana siddiqan ne biyan kuma annabi bayan shi bayan shi annabi ne bayan shi annabi ne ai siddiqi ne kuma nabiya kuma annabi a kowane siddiqi ne annabi ba amma dukkan annabi siddiqi ne shi annabi ba ya ce ya kai matuƙa ya kai matuƙa wurin gaskiya dama yana daga cikin siffan annabawa da tauhidi ake gaya mana shigobi guda hudu wanda ake da wani baliki imani da shi shine akwai a ciki al'amanatu والتبليغ والشرك والفقانة akwai isar da aika akwai amana akwai kuma gaskiya akwai kuma wato hakinta shine kwakwalwa mutum ya zama zaki babu wani annabi bani babu duk annabawa zaki masu kwakwalwa ne masu hikima ne ko fito da wata kalma wanda malamai sun ce ba su san faɗa ba ma'ana masu wayo ne amma dai in ka fahimci bayanin kai ka gane masu hikima ne annabawa babu wani annabi wanda yake balili to annabi ibrahim yana da gaskiya ya kai matuƙa wajen gaskiya duka annabawa gaske dan a karatun tawhidi da ce maka gaskiya sifa ne na annabawa wanda wajibu lillahi wajibi ne ga manzannin Allah mu a irin matsayin an yadda idan da cuce ka an yadda ka yi ƙarya don ka kubutar da ranka an yadda kuma kai ƙarya a wurin yaƙi da shauransu amma annabi ko da za a yi wato guduwa guduwa da sauransa shi ba a ce yi ya yi ƙarya ba shi yasa su har mafarkin su ma gaskiya ne wajen da su suna da tsarki ne tsarkin su da zahiri ne har kuma da baɗi ba a musu sama wuri su faɗi wani abu wato shi ne illar da durata la ta'adu al-jism da dura ba ta ta'addima wanda ya zo wa asibi shi ne annabi su da lura ba ta sa jiki wani abu wanda mu aka daga mana kafa amma mu kaga ce mana da lura tana halatta mana abin da aka haramta shi annabi ibrahim mai tsananin gaskiya ne alaihi salam kuma annabi ne na Allah na'am
إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا
قال لأبيه لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ina misali da aiki yayin da ya ga wannan baba na wannan babban sa a zau an ce sunan mahaifin annabi ibrahim ne tariku kuma su suna kafa hujja ne a irin wuraren da allah can ya faɗa a cikin wato suratul al-ali wa kadhalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ardi wa liyakuna min al-mujrimin فلما جن عليه الليل إليه كوكب القوة إذ قال إبراهيم لأبيه آذر تتخذ أصناما آلهة إني أريك وقومك في ضلال مبين كذلك يري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المؤمنين فلما جن عليه الليل ليك كوكبا قال هذا ربي أن تزوى ƙarshen aya da aka dinge shi an ce suna cewa Allah ya fita ya fita babansa nan ma ya ce ko babansa amma a ce ba tare da dogon bayani ba shi ne in mutum kuma ya tafi can surat Ibrahim alaihi salam yi Allah ya ce masa kare ne gafara wa babansa bari dai zamu yi karatu din da wajen karatu da yake nuro a gaba an yi magana gafara in kana li abihi yayin da yake wa babansa lima ta abudu babansa azar kenan wannan babba na lima ta abudu dan me yake bauta ma ma la yusbu abin da ba ya ci wa la yusiru ba ya kuma gani wa la yudri an ka shay'an ba ya kuma wani tafi komai bare amfani da kai komai ba bare cutar da kai komai ba bai ce maka wani abu ba ya za ka zo kana masa bauta na
يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا
يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا kaje da ainihin ake kira kenan kaji yana masa maganganu da ladabi da suke da ya da haka ake san da da'awa ba a su mai kira zuwa ga Allah ba a iya zama mai kakkausan magana domin idan ka faɗa wa mutum kakkausan magana to duk da ka zo shi ba sai karɓa ba da raka yi sa yake ya abadi ya babana ai ya ajiye wannan ta'un din sun ce iwon ne an ya aiki gafari an canja ta ne an kawo ta ne a matsayin canji a ya na idawa ya aji ya babana to sai aka share ya din aka kawo ta a matsayin ta ya aji ya babana in ji ka ja a nemi da ilimi hakika ya zo mun na ilimi wani abu ya zo min da ilimi in ji ka ja a nemi da ilimi malam ya ce abin da kai bai zo maka ba wannan akwai ilimi wanda Allah ya bani ne ilimin da Allah bai zo maka ba malam ya ce at-tabiri tabiri ahdika siratan sawiya zai shiryar da ne hanya wanda take mai daidaiciya to lokacin da yayi insha Allah gobe za mu zo da bayanai a kai hujjoji da ya fi cewa ba wai shi ne babanta mahaifi ba inda muka faɗa ne Allah ya ba mu lada da ke muka su ko yin Allah ya ce saboda isa annabi Muhammadu duk ba sai man addu'a muna faɗa koyaushe wato masu addu'a suna da yawa maza da mata in Allah ya san wanda suke mana magana addu'a Allah ya biya musu bukatun su Allah ya yi musu da musu kuma Allah ya yi mana ya dafa mana Allah ya mara wani Allah ya tsaya masa سيدنا ملاكي وعلى سيدنا ملاكي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى اله وصحبه وجبال الاهل سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على الحمد لله رب العالمين